أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا لهدي أشرين دشدا قوتا شدا إجراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da uku ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul an'am a satin da ya gabata mun tsaya aya ta arba'in da bakwai zuwa arba'in da takwas a yau da yarda Allah nan za mu tashi insha Allahu ta'ala. Shafi na ɗari da talatin da uku, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan mu gaba ɗaya. Allah ya sa mu yi kyakkyawan karko, Allah ya sanya aljannar Firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. على رم الله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى وما نرسل المرسلين بمتورو من ذنب فاتي إلا سكسنتي إلا مبشرين واتو سكسنتي ما سبشارة ومنذرين سكسنتي ما سقرقدي بياني يا قباتا a bayanin nau'i na bushara da kaidin ta ko sai ta zo da kaidi ko kuma isti'ara in cikin alkhairi ko cikin sharri wannan shine aikin manzanni al-mursalin muka ce malaman da suka ce annabi shine wanda ba a ce ko matarsa ya gaya ma ba wannan kuskure ne domin Allah ya ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina kaga annabiyina jam'i ne na annabiyu in mun ce kuma annabiina jam'i ne na annabiu ko ba haka ba dan haka dai wannan magana babu ta Allah subhanahu wata'ala ce illa mubashirin wa munzirin wannan ma da illa suna zuwa ne cikin lokacin nafyu an gane ko ko alhasr ita wagga ma in ta zo tare da illa tana nufin alhasr wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul shi ba komai bane face manzo to amma wannan sifa ba ana nufin ita kadai yake dauke da ita ba shi yasa nan da an ka ce wa ma nusulil mursalina illa mubashirin wa munzirin ba yana nuna annabawa ba su da wata sifa ba illa ta bushara da kuma gargadi a'a wato hasr ne amma idafi ne ko majazi ne suna iya samun waɗansu sifofi daban-daban ana iya misali a ce annabawa suna da sifa ta azzukura kasancewa su maza an gane ko kuma wato manzanni da annabawa suna da sifa ta kasancewa su mazaje waɗanda suka yi aure daga cikinsu suna da sifa ta kasancewa iyaye ko ba haka ba suna da sifa kaza ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi ibnihi wa sirajan munira dole sai an fahimci wannan da kyau Allah ce to faman amana wanda yayi imani imani na gaskiya wa aslaha ya kyautata aikinsa wanda yana nuna al-istiqama kenan wato ba kawai ka ce ka yi imani ba ka tsaya wa aslaha ya gyara aikinsa an gane ko aikin da ya ɓace ya tuba sannan kuma wa aslah zuwa gaba ya ci gaba da zama akan wato tafarki na gaskiya da ayyuka na gari shine wa aslah ai wa aslaha amalahu mun yi bayanin bambancin tsakanin wato al-muslih da as-salih satin da ya gabata a gurguje to duk wanda ya wannan fala khawfun alaihim babu tsoro a kansu ko a gare su an gane ko tsoron nan waɗansu malamai sun ce babu tsoro a gare su wato a alahira domin mi domin Allah subhanahu wa ta'ala sun yasu cikin aljanna aljanna kuma babu tsoro a cikin ta an gane ko wala hum yahzanun sannan ba za su yi bakin ciki ba dan babu wani abu da bakin ciki wanda zai same su waɗansu ba ito ne in muka ɗauke shi fala khawfun alaihim wala hum yahzanun a cikin aljanna ake zance sai zaman to amun amma waɗansu malamai suka ce a fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ana iya ɗaukar shi a nan duniya ba su da wato khawf ba su da tsoro sai zaman to makhsusun ne an gane ko domin masu imani a duniya suna samun tsoro amma tsoron su ba irin tsoron kafirai bane wala hum yahzanun sannan ba za su yin bakin ciki ba suna yin bakin ciki amma ba irin na kafirai ba kenan in duniya ake nufi to duniya sai an ji tsoro duniya tilas dan adam sai yayi bakin ciki kenan sai ya zamanto wato a nan duniya amun ne maksusun domin mai imani zaka ga babu tsoro gare shi irin tsoro da kafirai suke yi an gane ko sai zamanto maksusun ne waɗansu kuma suka ce ya ta'allaqu bid dunya wal akhirah fala khawfun alaihim akwai at-taghlib ba a ce fala khawfun alaihim ba wala alaihinna to kaga ina mata su shigo ciki ba in mun dauki alaihim an gane ko zai zamanto ba a kira mata ba to amma ada ce ta alkur'ani in an ka kawo gamiri na maza ba a kawo na mata ba to mata sun shiga ciki amma in aka kawo maza kuma ana iya kawo mata to nan sun bambanta an gane ko innal muslimina wal muslimati qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن nan ya bambanta to nan cikin mu'mini ne nan da musulmi na wancan babu mata ciki don ya bambanta amma nan da anka ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun da maza da mata duka sun shiga ciki domin in ka ce to su matan sai an nemo musu wani dalili kuma a ce to su ina nasu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun a'a at-taghlibu kenan mun fahimci wannan ko akwai qira'a ta Imam Hamza yana karantawa fala fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna an gane ko to nan ga fala sannan qira'a ta abi ja'far ya karanta fala khawfa alaihim sai zaman to ma wato annafiya ce jinsi an gane ko kenan nan sai zaman to ta yi aiki shi kuma walahum yahzanun ba ta aiki domin la na annafiya lil jinsi ba ta aiki cikin al-ma'arif kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata shi ko hamza yana karanta hum an gane ko imamu shatibi yake cewa ilaihim alaihim hamzatun waladayhim jami'an bi dhammi al-ha'i waqfan wa mawsila wato imamu hamza shi dole in zai karanta dukkan su yana karanta ne da hum hum hum to kakka sai wani ya karanta da qira'a ta hamsa kaji an ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun kace to ga qira'a wace iri ce a'a shi hamza haka yake karantawa ɗaya ne daga cikin qira'o'i mutawatirai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce ni malam
والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون الله يتي والذين كذبوا بآياتنا ودن دسوك قرية تد آيو يمو أنغاني كو آياتنا جمعينينا الآيات الآية kuma tana nufin alama akwai mun yi bayani satin da gabata akwai aya kauniya akwai aya shar'iyya an gane ko kuma a larabci ana nufin aya alama wani lokaci ana nufin jama'a to aya kauniya tana ɗauka cewa wato alama ce wadda ke nuna akwai ubangiji kamar halittar sammai da kasai an gane ko kuma ana iya ɗauka su ma jama'a ce na dalilai a waɗanda in an tattara su nuna akwai Allah ita ko aya shar'iyya ita ma tana iya ɗauka cewa alama ce ta gaskiyar manzon da ya zo da ita ko alama ce ta gaskiyar alƙur'ani da abin da ya kama da haka ko ko aya tana iya zamantowa jama'a ce ta kalimomi ko haruffa an gane wanda take farawa ta kare da wani abu tana iya ɗaukar wannan ina fata an fahimta to ayoyin Allah kala biyu ne akwai aya wato ash-shar'iyya aya wanda take da alaka da shari'a su ne kamar ayoyin alqur'ani rasulan yatlu alaikum ayatin lahi mubayyinatin an gane ko to dan haka wannan ayoyi na shar'iyya sannan akwai ayoyi alkauniyya su ne ayoyi waɗanda suke nuna Allah shine ubangiji wanda ya cancanta a bauta masa a nan abin da bai kamata mu fahimta ayoyi na na na, na kauniya ba dukkan kafirai suka karyata su ba an gane ko akwai kafiran da sun karyatar da ayoyi kauniya ko kuma akwai inda suka karyatar da ayoyi kauniya akwai inda suka yi imani da ayoyi kauniya me ake nufi da yadda da ayoyi kauniya in an tambaye su wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah kaga suna cewa Allah ne kenan kaga sun tabbatar da akwai Allah kuma wannan aya ce menene kauniya ce to sannan kuma wani lokaci suna cewa a'a wa ma yuhlikuna illa dahar babu wani abu wanda zai kashe mu balle ma aizancen tayar da mu zamani ne haka rayuwa take gudana take tafiya to kaga dan sun karyatar da aya kauniya ta Allah don Allah yana da ikon da zai tayar da su wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim to dan haka in mutun yayi imani da ayoyi kauniya amma sai bai yi imani da ayoyi shar'iyya ba ya kafirta kuma bai yiwa ka yi imani da ayoyi shar'iyya ba ka yi imani da ayoyi kauniya ba kenan waɗanda sun ka ƙaryatar da ayoyin Allah ko kauniya suka ƙaryatar kamar waɗanda ke cewa babu Allah irin ashiyu'iyya ƴan communist waɗanda ke ƙasar Rasha mafi yawanci da kuma ke ƙasar abin nan China da waɗanda ke rayuwa a Turai da duk inda suke a duniya an gane ko pagan wato arna ne inda musu yarda kasancewar ubangiji ba sannan kuma ko ko waɗanda ba su yi imani da ayoyin Allah a shar'iyya ba duk dai za su shiga ciki an gane ko duk wanda ya kafirce ma Allah wai ƙaryatar da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ko ya ƙaryatar da manzannin da suka zo da waɗannan ayoyin ko ya ƙaryatar da malamai da suke bayani a kai domin yanzu babu annabawa kenan wanda ya ƙaryata waɗannan ayoyin ko ya ƙaryata alƙur'ani ko ya ƙaryata malaman da suke bayani da ayoyin alƙur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kazzabu bi ayatina nan kuma ba a ce kazzabna ba mata alwawu nan ma maza da mata za su shiga ciki wani zai cewa to ai ba a kawo zamirin mata ba har yanzu ne qadiyya ta at-taghlib ta sake dawo muna maza da mata za su shiga ciki wannan hikima ce ta alqur'ani wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryatar da ayoyin mu yamassuhumul azab azaba za ta shafe su an gane ko asalin almasu shine abu ya kai ga abu an gane ko biduni ha'ilin ba tare da wani shamaki ba in an ce masahu ya masuhu abu wato ya shafe ka kai tsaye fata ta goji fata ko wani abu ya goji wani abu an gane ko shine almasu a ɗauki misali hannu a aza akan hannu to azaba za ta shafe su ma'ana za ta kai gare su kai tsaye wato kasan babu azaba irin a ce wuta tana mubashir tana zozayya da jikin dan adam tana tana abin nan tana kona shi Allah shi mu tsari ya masuhumul azab azaba za ta shafe su bima kanu yafsukun saboda sun kasance suna kafirce ma Allah na alfisqu ma'anahu alkufr an gane wani lokaci fasikanci yana zuwa da ma'ana ta kafirci wani lokaci fasikanci yana yi zuwa da ma'ana wato ta fasikanci wanda bai kai ga kafirci ba alfisqu fil lugha huwa alkhuruju in an ce fasaqa shine ya fita shi yasa suke kiran wato abin nan dan tsuntsu idan ya fita daga cikin kwansa fasaq alfaruq wato dan koye ko abin nan ya fita daga cikin wannan kwan nasa an fahimci wannan da kyau ko to kenan duk mutumin da zai saba ma Allah kharaja an ta'atillah sai dai akwai kananan zunubai akwai zunubai manya akwai kuma wanda zai fitar da mutum daga cikin musulunci an fahimci wannan da kyau ko dan mu'tazila da sauran khawarij da sauran batatu da waɗansu waɗanda suke iddia'in sun sa alqur'ani sai su ce alfisqu shine da mutum ya aikata fasikanci zai shiga wutar jahannama wanda yayi zina su a wajen su jahannama za shi ko in bai tuba ba shikenan wato zai shiga wutar jahannama an gane ko wannan kuskure ne a'a za a kalli siyaki ne siyakin nan shi zai bambanta su da Allah ce wallazina kazzabu bi ayatina kaga nan kazzabu bi ayatina ya nuna cewa tabbas tabbas sun karyatar da ayoyin Allah to ya masumul azabu bima kanu yafsukuna kaga duk wanda ya karyatar da ayoyin Allah ai kafiri ne wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun amma can cikin suratul hujurat tace walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan kenan inda an ka samu siyaki ko muqabala tsakanin al-iman da al-fisqu nan ne za a ce kafirci yake nufi sai a kalli siyaki da kuma muqabala wal kafiruna hum adh-dhalimuna na al-kafiruna sune az-zalumai kaga nan zalunci yana nufin wanda yake na fita daga cikin musulunci ina fata an fahimci wannan da kyau afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun kaga mu'minan da fasiqan al-muqabala ke Allah ya da mu yamassuhumul azab azaba za ta shafe su bima kanu yafsukun saboda fasikanci da suka yi al-khuruj an ta'atillah fita daga cikin da'a Allah al-ba'u nan ita ce suke cewa al-ba'u sababiyya an gane ko kenan bi fisqihim ko bi kaunihim fasiqina an gane ko ma tana iya zaman tuwa nan wato masdariya kenan bi kaunihim fasiqina an gane ko sababiyya ce al-ba'u wajen kafirai tana zamantowa abinda ake kira as-sababiyya al-ba'u wajen mu'minai tana zamantowa as-samaniyya sai mun fahimci wannan da kyau in an ce wato an ce maka kafin rai bi ma kuntum ta'maluna saboda abin da kuka aikata an gane ko to nan sababiyya ce amma in an ka ce mu'min ne udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna to nan ba jaza'iyya bace domin aikin mu ba zai iya samu mu shiga cikin aljanna ba sai dai ibnul qayyim yake cewa sunanta as-samaniyya as-samaniyya shine zaka bada kuɗi a baka kaya tana yiwa kayan da za a baka sun fi kuɗin ka kima da daraja mun fahimci wannan da kyau don saboda kawai ne yin gururi da aikin da yake aikatawa al'azab nan azaba ta wuta ake nufi da azaba ta lahira amma azaba ta kafirai ba azaba a duniya bane kadai a lahira kadai a'a akwai azaba ta duniya azaba ta duniya Allah ya azabtar da su kuna ganin ana turuwan mala'iku su halakar da su sannan kuma ni'imomin da Allah ya ba su zaman su zamanto azaba gare su Allah ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fil hayatid dunya kaga ƴaƴansu da dukiyarsu azaba ce gare su Allah zai azabtar da su kakka sa tsammani an ce azaba kullum sai ka ji mutum da tunanin ai lahira ake nufi waye gaya ma sai a lahira Allah zai azabtar da su a'a gannan duniya Allah ya azabtar da su an gane ko za a azabtar da su ta hanyar yaƙi yaƙi qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum in kuma Allah ya ga dama kuma ya turo azaba kai tsaye ba tare da ku kun yaƙe su ba ina fata an fahimce ni wato qul hal qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allah bi azabin min indihi aw bi aydina ko Allah ya turo azaba kai tsaye da ya ga dama ko ku ya sanya ta hanyar Musa mu iko akan ku an fahimci wannan da kyau ko dan haka a bar cewa azaba kawai kullun lahira a rinka kallo tana yiwa azaban nan ana nufin a nan duniya za a yi musu ita Allah ya taimake mu sai Allah ce qul la aqulu lakum قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da annabinsa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ƙulka ce da su wato ƙarshen isar da saƙo, shi mai isar da saƙo ne, la aqulu lakum ba zan ce da ku ba ko ba zan ce muku ba, indi khaza'inullahi taskokin Allah subhanahu wa ta'ala a wajena suke. A nan wato ƙul fi'ili amri ne, aqulu fi'ili mudari'i ne, to a cikin ilmu sarf akwai abin da ake cema al-i'lalu bil hafi wato asalin kalima ta qul uqul sai an ka cire sashen ta sai ta zama to full domin babu alhamza yanzu in ce fa'ala yaf'alu sai in ce if'al amma kaga qala yaqulu mun ko in ce uqul an gane ko sai i'lali yazo sai zama to qul an gane ko ma'ana an cire sashe daga cikin haruffansa an gane ko tunda wawun ita ce ainun sai ya zamanto ala wazni ful la aqulu lakum shi ma ya kamata a ce la aqulu lakum sai an ka dauki wato haraka ta damma aka dauke ta aka kai ta ga wato harfi alqaf saboda malaman safu suke cewa wato abin nan shi harful wawi harful illa ne bai da karfin da bai dauka damma an gane ko la aqulu ne sai anka ce la aqulu shi yasa zaka iske aqulu kinnan cikin sarf sai su ce shi fi'ili amri in an zo a ce ful amma aqulu ba a cewa wato ba a cewa afulu sai dai a kawo shi afulu wato ma'ana ba a kalli canjin da ya faru ba akan lokacin da kalimar ta cikin sarfinta kenan mizanin ta bai canzawa wato akwai mura'at wanda ake mura'i a cikin mizani wanda ba a kallo cikin mizani wannan dai ɗaliban ilimi sun san shi a cikin ilmu sarf qul la aqulu lakum kace bazan ce da ku ba indi khaza'inullah taskokin arziki na Allah guna suke khaza'in jam'i ne na alkhazanatu alkhazanatu shine wurin da ake taskance waɗansu abubuwa ana cewa magazin an faransai ko mu ce mangaza a cikin hausan mu a ce store da ingilishi wurin da ake aje abu don haka alkhazana wani ɗaya daga cikin malamai ya rubuta littafi ya sanya masa suna khazanatul adabi wato inda an ka taskance adab ilimi na sanin wato yaren larabci da kuma kwanukan laraba da yaƙi yaƙi da suke da tarihin su an gane ko irin wannan kalima wato daga cikin su akwai maqalid lahu maqalidus samawati wal ard waɗansu malaman luga suka ce shi maqalid wato kalima ce wadda take tana nufin taskoki mafatih da khaza'in sai suka ce waɗansu malaman lugu suka ce la mufrad lahu min jinsihi ma'ana wannan kalimar ta maqalid ba ta da mufrad cikin jinsinta an gane ko sun ka ce mufrad kishi shine wato iqlid to iqlid kuma ya kamata ya zo ne da wawun tun da maqalid ne sai suka ce la mufrad lahu min jinsihi domin cikin larabci kalmomi suna daukan nau'i daban-daban wato il sanin larabci abu ne mai muhimmanci a lokacin da mutum ya so ilimi wato na farko shi yanzu wannan wadan sun ce bai da mufrad an gane ko to akwai sunan da zaka samu cikin larabci mufrad ne amma bai da jam'i min jinsihi kama almar'atu mi mar'atu mace in muna son mace biyu za mu ce imra'atani mace guda biyu ko to in muna son mu ce jam'i fa ya za mu yi la jam'a lahu min jinsi sai dai mu ce annisa'u shi ko annisa'u jam'i ne la mufrad lahu min jinsihi don annisa'u menene mufradin shi babu to kuma za mu samun kalmar da ita in muka zo tana da musanna an gane ko amma ba ta da wato jam'i yanzu in muka ce isnataini isnataini me yake nufi biyu to kamin jam'i shi kamin daya babu don haka dole wannan abu ne wanda yake tau sai an kama jiki Allah shi muna mai kyau don haka dai karatun luga ba abu ne mai sauki ba kuma zai taimaka ma mutum a cikin karatun alkur'ani da sanin wato sirri na shari'a da alkur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qul la aqulu lakum indi khaza'inullah kace da su bazan ce muku taskokin Allah subhanahu wa ta'ala gare ni suke ba na Allah ne kuma komi taskashe tana wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa in min shay'in illa indana khaza'inu an gane ko wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum walillahi khaza'inu as-samawati wal ard walakinna al-munafiqina la yafqahun lahu maqalidu as-samawati wal ard to shi yasa wannan yake nuna cewa duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma wani bai dace kai kai kallo ba ce don mi Allah ya ma wani domin taskokin nashi ne kuma gare shi ya kamata imani ya tsananta fiye da yadda za a cewa ka yadda da wani bai dace a ce ka da shi irin ubangiji ba ko ka dogara gare shi an gane ko a'a ta tawakkal ala Allah thumma ta'tamid ala fulan taskokin gare shi suke ina da da imanin yana da tasiri a gare mu a yanzu da mun tsira da musu Allah yake bayarwa amma dalilin da da yawan mutane suke kaucewa suna ganin in sun bi Allah za su rasa wani abu ko za su samu matsala a duniya an gane wannan ko shi yasa kafirai suke ganin cewa wani bai dace da kaza ba wani bai dace da kaza ba kuma musulmi ba haka bai dace a ce wani ya samu kaza ba ko wani matsayi na duniya ko wata dukiya ko wani abu wannan kuskure ne an gane ko shi yasa Allah subhanahu wataala yake mai da raddi ga kafirai Allah ke am indahum khaza'in rahmatir rabbikal azizil wahhab shin gare su ne taskokin rahama ta ubangijinka suke take an gane ko a cikin turu kuma ce am indahum khaza'in rabbik am humul musaytirun shin gare su ne to manzo ce ba zai cewa gare shi suke ba an gane ko suna wajen Allah dan haka ba sai kai ƙarya ba ba sai kai kokarin ka nuna kai kana da wani abu ba wanda mutane ba su da shi zai sawa a kaɗi gaskiya ko a baka girma a'a Allah ne yake ba da girma ba sai manzo ya zo ya yi ƙarya ba ya ce ni ina da taskoki domin akwai waɗanda ba su son su bi malamai sai an biya musu bukatocin su su ko waɗansu bokaye ne ba malamai ba amma za su zo da sifa ta malamai su ce za mu yi maka kaza za mu samu maka kaza ba sai ka bi su ka bar Allah subhanahu wataala Allah shi mu tsari wala a'lamu al-ghaib ka ce musu ni ban san gaibi ba an gane ban iddi'a'in sanin gaibi al-ghaibu wato fil lugha aslin shi daga ghaba ya ghibu ghaiban ne an gane ko shine abin da ya faku ba a ganin sa inji malaman zauri to sannan kuma ghaibi a cikin lugha abinda baka iya gano shi ta kafafe guda biyar abinda ba za ka iya ɗanɗana shi ba da bakinka sannan kuma ba za ka iya shaƙa shi ba sannan kuma ba za ka iya ganin shi da idonka ba sannan kuma ba za ka iya jin shi da kunnanka ba sannan kuma ba za ka iya taɓa shi da fatarka ba ya zan ghaib lughatan amma ghaibi a cikin shari'a shine abin da ba yadda za a yi a san shi sai ta hanyar shari'a sai in Allah ya ba da wato cewa abu kaza a san shi kaza kaza kaza kaza to wannan abin shine ake kira ghaibi wato ba yadda za a yi a san shi sai ta hanyar shari'a kun fahimci wannan da kyau ko malaman balaga ma suke cewa al-ghaibu nan an ce wala a'lamul ghaiba ai wato an kawo shi masdar amma ismul fa'il ne wala a'lamul ghaib ban san abin da ya koyu ba domin shine ismul fa'il shine abin da yake yake tafiya shi ghaibi suna ne wato qa'imun bil ma'ana da haka dole ɗalibin ilimi sai ya koma ya bincike wannan musamman akwai alfiya ta ilmul balaga ta imam asyuti uqudul jiman da sauran littattafan balaga ya kamata ɗalibi ya kewaya wannan wuri ya fara da albalagatul wadiha ya rinka samun ka'idodi ya fahimci da take domin ya fuskanci wato bayanin ilimi wala a'lamul ghaib ban san gaibi ba to da wannan ne waɗansu zaka iske sun samu matsala sai su ce a to ai a ce manzo bai san gaibi ba ai ƙarya ne a'a ba haka nan bane kaji nan manzo ce la a'lamul ghaiba ban san gaibi ba an gane ko kuma ayoyi da dama sun nuna cewa babu wanda ya san gaibi sai Allah ko ba haka ba to kuma sai a ce manzo an yi mishi wahayin alqur'ani shi kuma alqur'anin nan ya kasance gaibi ne ko an bashi labarin waɗansu abubuwa na gaibi waɗanda mutane ba su da abin nan to saboda mutane ba su fahimci qadiyyar da ke ba suke afkawa cikin matsala kullun nassoshi na alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da qadiyya in kana son karatunta sai ka kalle ta ta fuskokinta gaba daya shi gaibin nan akwai al-ghaibul mutlaq gaibi wanda yake mutlaq wanda yake ya shafi komi da komi to wannan shine Allah yake zancin cewa ba wanda ya san shi sai Allah an gane ko Allah subhanahu wata'ala yake cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu to wannan al ghaibul am kenan akwai akwai wato al ghaibu shine manzo ya kore makansa cewa bai san wannan gaibin ba an gane ko wato manzo yake cewa قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء kaga nan ya nuna cewa bai san gaibi ba to amma alqur'anin da aka masa wahayi can lokacin da ba a turo ba yana matsayin gaibi lokacin da aka turo manzo ya gaya mishi wato mala'ika kenan kenan sai ya zama to nan shi a wajensa ba gaibi bane gaibin da ya sani wanda Allah subhanahu wataala ya sanar da shi an gane ko alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء dole sai ka fahimci wannan gakka zo ka ce a'a manzo ya san gaibi yayi kaza yayi kaza yayi kaza wannan kuskure ne dole sai mun bambanta gaibin da aka ce ya sani wanda Allah sanar da shi wanda kuma Allah bai sanar da shi ba manzo bai sanar da shi ba shikenan ka huta al-mutlaq wal muqayyad Allah ya kyauta wala a'lamu al-ghaib kace da su ban san gaibi ba an gane sai malamai suka ce to anan akwai wani abin abin mamaki a cikin aya an kore waɗansu abubuwa guda uku qul la aqulu lakum indi khaza'inullah amma da an ka zo wajen gaibi sai aka ce wala aqulu lakum a'lamul ghaib wala aqulu lakum indi malak in an ce a'lam sani ban ce ba ban cewa to amma nan ban sani ba to kuma kore sani ya fi tsanani da rashin fada an gane ko to me yasa shi aka kawo shi da ilimi to min ya kamata abin nan ya kamata ki qul la aqulu lakum indi khaza'inullah aw indi al-ghaib tace wala a'lamu al-ghaib sai malamai suka ce khaza'inullah babu wanda bai iddia'in cewa khazina ta Allah wajen shi take tunda ko ya faɗa an san ƙarya ne wala aqulu lakum inni malak ba a san mutumin da zai cewa shi mala'iki ne to amma da yawan mutane sun yi iddia'in sun san gaibi musamman bokaye da masu duba da masu kaza da masu kaza to wannan ya kamata a wato tsananta wajen kore shi domin nan ake bukata shi yasa an ka kawo wala a'lamul ghaib haka waɗansu malamai sun ka faɗa wallahu subhanahu wata'ala a'lam wala a'lamul ghaib kace da su ban san gaibi ba manzo yana faɗa wala aqulu lakum indi wato inni malak ba zan ce ni mala'iki bane a cikin suratul hud akwai hifz wala aqulu inni malak a cikin suratul hud wajen annabi nuh alaihi salam bai har da alqur'ani sai an yi hattara nan can wala aqulu inni malak bai akkada ba nan ko ya akkada an gane ko saboda wannan lokaci zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam sun yawaita cewa sai ya kawo mala'iku da kaza da kaza da kaza sannan za su yi imani shi sai ya wala aqulu lakum ya karfafa shi can kuma ba su yi iddi'a'in cewa ba shi annabi nuhu din sai ya zan mala'ika ko kaza duk da yake sun faɗa amma tana yiwa tsanantawa kafirran wato ƙarshe ba ta kai tsanantawa kafirin farko ba cewa zan ta a kawo mala'iku shi yasa can ba a kawo shi ba wallahu ta'ala a'lam an gane ko ولا أقول لكم إني ملك بذن تيمك با ني ملائكيني كلمة ملائكي تاسمو أسليني دقا ألكا إن جمال ملوغا دان سبو دينا نبقاتك كسان أسلينتا ديو متاني مستان أسلين ونن كلمة با واتو لاربا إنسان تي ألكا دا الحمزة دا لامن دا كافو شيني أرسلا با وانتم بنا ألكا كلمة قدا بيو ومن أكوي كلمة دي أكوي بيو إن تي ألكا حاجة في كذا كان دا بقاتا زواغا ونن ونن حمزة الاستفهام تي دا لامن حلف الجنة jarri da kuma kafin amma nan alaka kalima guda ce an tura ko an aika an gane ko wato shi yasa larabawa suke kiran sako al'alukatu wal malukatu ar-risalatu kenan an gane ko shi yasa ma suke cewa alikni ilaiha ka tura ni zuwa gare ta ko alikni ilaihi an gane ko sha'iri ke cewa walasta li insiyin walakin li mal'akin tanazzala min jawwi samai ko tahaddara min jawwi samai yasubu to sai malamai suka ce kenan in an ce alaka shine asalinta kenan asalin mala'iki ma'lakun ne an gane ko tunda da alhamza ya kamata mu fara sai zaman to maf'alun ma'lakun maf'alun daga alaka to amma me ya faru sai aka ɗauki alhamza aka mayar da ita bayan lamu sai koma mal'akun kina an yi alƙalbul makani kamar yadda muke cewa Aisa ya ɗebe ƙamna ko ya yanke ƙauna sai kuma mu ce ya isa kaga an ɗauke ta an gabatar da ita domin akwai shi a cikin larabci kawai ya ce to daga ina aka samu wannan to lokacin da aka mai da alhamza bayan lamun marmakon a ce maf'alun sai an ka ce ma'falun domin yanzu an canza to kuma sai aka yi ma alhamza sukuni sai aka ɗauki wasalinta aka azama wancan sai aka shafe wato ita alhamza kin sai ya koma malakun an shafe fa'un ya koma ma'alun in ji malaman sarfu ka san abubuwan yawa ne da su amma dai dole sai an faɗe su saboda mutum ya san asalin kalma an gane ko amma sabanin waɗansu malamai suka ce asalin malaku daga almulku ne wai saboda suna da mulki a'a almalaku saboda su mala'ikun nan ana turo su ne da sako daban-daban fal mudabbirati amra Allah yana turo su Allahu yastafi min almala'ikati wa rusulan wa minan nasi ana turo su da ayyuka daban-daban a turo su don ɗiban rai an gane ko a turo su don saboda tafiyar da dai al'amura daban-daban kamar yadda ayoyi suka faɗa lokaci ba zai ba mu damar mu yi bayanin wannan ba mala'ikun nan kuma Allah ya halicce su daga haske hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim daga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin Aisha take cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil mala'ikatu min nur an halitti mala'iku daga haske an gane ko wa khuliqal jannu min marijin min nar an halicci aljani daga wato belar wuta shine in wuta tana tashi kuna ganin wani abun da ake ce ma bela an gane ko wa khuliqa adam mimma wusifa lakum an halicci adam daga abin da an ka sifanta muku an gane ko an halicci adam daga abin da aka sifanta muku ma'ana ayoyin da sun kai bayanin yadda Allah subhanahu wataala ya halicci annabi adam an gane To don haka dai waɗannan suna tabbatar da za a yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba za a kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala ba za a yi imani da mala'iku alghaibiyat wato imani da mala'iku yanzu mun shigo cikin lokacin da wato dukkan abin da yake ghaibi shine abin da kafirai suke son mu yi imani da shi da zaran ko an same mu ta wannan to an samu matsala domin yanzu zaka samu waɗanda sun kai tasiri da hankali tun daga farkon musulunci kun ga mu'tazila sun tasirantu da abubuwan hankali suna kiyasin lahira da duniya su ce ba sirati ba kaza ba kaza saboda su kiyasin su da hankali ne suke yi an fahimci wannan da kyau to yanzu ma sai aka biyo yanzu abinda ake so matasan mu su tashi musu yi imani ba to abu na farko sai a kafirce ma Allah su ko waɗannan rukunnan imani guda shidda kamar yadda suka zo cikin hadisi na Jibril alaihi salam أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره da ka samu matsala a ɗaya daga cikin su ka kafirta sannan sai a ce maka a to ai an ce ma yanfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid misali aqida ta mala'iku wai to yanzu an ce duk mutum yana da mala'iki biyu an gane a wadda ra'ayin waɗansu malamai tun da raqib da atid sun ɗauke su biyu amma waɗansu malamai sun tafi cewa mala'iki guda ne raqibun mai tsaro atidun yana halarce kenan ba bambanta su akai ba ina fata an fahimta to sai su ce yanzu misali a duniya muna da mutum miliyar bakwai aka ce ko ba haka ba to mutum miliyar bakwai kenan an ce mala'iki ɗai ɗai ɗai suke kula da su muna da mala'iki miliyar bakwai in kuma an ce mala'iki biyu muna da mala'iki miliyar goma sha hudu ko biliyan kamar da ake faɗa to yanzu su ce za a yi duniya ta ɗauki waɗannan adadin mala'iku alhali ko an ce mala'iki guda ya fi duniya girma kun ga wannan nashrul ilhadin sai ku suna ƙari ta suwa musamman almadrasa al'aqliya a ƙasar misra wadda sauran waɗansu suna cikin ta daga cikin malamai sun yi rubuce rubuce sai ka suna ƙaryatar da waɗansu abubuwa waɗanda nasu ya tabbatar da su saboda sun tasirantu da hankali da kuma turawa irin su muhammad abda da sai dai da sauran malamai da ke ƙasar misra da kuma duk inda suke a duniya an fahimci wannan da haka Allah subhanahu wataala suna so a kafirce ma Allah sai a zo cikin filozofi a ce ma SQB exist kaga wai SQ akwai Allah to kaga daga nan an yi baran barama tunda in baka da akwai Allah ba shikenan sai in ka kafirce ma Allah wa kutubihi zaka zo kafirce ma littafan Allah shi yasa kuke ganin mutane suna kokarin cin karo da ayoyin Allah wadansu suna tsoro wadansu suna fakaice wadansu kuma suna fitowa karara an gane wa rusulihi ka kafirce ma manzanni wal yawmil akhir ka kare da tashin alkiyama an gane ko wal malaika ka kafirce ma malaiku wal qadr khairihi wa sharrihi ka kafirce ma qaddara ta Allah to in mutum ya kafirce ma waɗannan ko bai yadda ba da abin da baya gani ai shikenan da adam ya lalace ce domin sifa ta farko da Allah ya faɗa a cikin bakara wadda ta alamun masu shiga aljanna an gane ko sai Allah ce zalikal kitabu la raiba fihi tace hudan lil muttaqina sifa ta farko alladhina yu'minuna bil ghaibi da zarar adam bai imani da ghaibi shikenan an tashi aiki amma shi yasa suke ta kawo zo da baka yi imani da gaibi ba kenan ka bauta masa kai abin da kaga dama Allah ya kyauta Umar al-Ash Dr. Umar al-Ashqar yayi littafi akan kowane daga cikin rukunin imani al-imanu billah yana da littafi al-imanu bil malaika bil rusul bil kutub bil yawm al-akhir bil qadri khairi wa sharri kowane sai dai masa mujalladi guda na sana kansa in dalibin ilimi ya samu wannan Allah dai shi mun mai kyau sannan wannan aya tana nuna wato annabawa mutane ne an gane ko mutane ne amma ba kamar mutane ba domin za ka samu waɗansu suna ɗaukakar da annabawa fiye da matsayinsu musamman waɗanda suka yi zurfi suka ƙetare iyaka gulatu sufiya suna nuna annabawa ba mutane ba ne to amma ko annabawa ayoyi na alkur'ani sun nuna cewa mutane ne qalat rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum an gane ko hatta da busari da ya kauce cikin waɗansu baituttuka yake nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa abin da a cikin lauhil mahfuz ko ba haka ba wanda kuskure ne karara amma da yazo wani wuri sai ce fa mablagul ilmi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutum bane wannan kuskure ne annabawa Allah yi su manzanni mutane ne saboda su isar da sako zuwa ga mutane an gane ko dan haka wannan kuskure ne amma dai za a fahimci qadiyar da kyau dan haka inda mutum yayi kuskure a ce yayi kuskure inda yayi daidai a ce yayi daidai akwai bitutuka guda hudu waɗanda sun nuna ya ketare iyaka ya tasirantu da waɗannan akidodi na ketare iyaka na nuna annabawa ba mutane bane haka ji wani ma yana cewa wato akwai wata mukabala da Sheikh Jafar rahimahullahu ta'ala da wani dan Shi'a sai ce manzon Allah sallallahu alaihi sai ce ma Sheikh Jafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba mutum bane aka ce to meye dalilin ka yace qul inna ma ana basharun mislukum yace inna kaga inna ma hade take gaba ɗaya wato harful hasr ne to sai ce a'a inna lalle ma ana basharun mislukum ni ba manzo ba mutum ne tawili kenan ya dauke ta daga waccan alkafiyal makfufa ya maida ta inna da ma ya dauke ta kuma ma nafiya an gane ko sai sai sai zafi ce to na bar ma sai dalibai suka ga kamar abin bai yi ba sai ce a to karasa ayat qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya sai ce anna ma ilahukum ilahun wahid to shi ko salami shi kenan ma ilahukum ilahun wahid sai mutane suka gane cewa shi in mutun yayi rudu wani lokaci za a bar shi fada cikin rami Allah shi mu mai kyau dan haka irin waɗannan aƙidu dai ana so a kawo su cikin al'umma sai an yi hattara ba za a ɗaukakar da su ba fiye da matsayinsu a yi aiki irin na kiristoci annabawa kenan kuma ba za a ƙasar da su ba aje su matsayin da bai dace da su ba kamar irin yadda yahudawa suka yi Allah shi muna mai kyau wala aqulu lakum inni malak bazan ce muku ni mala'iki bane ni mutum ne annabawa mutane ne kuma duk abin da yake zo ma mutane yana zo musu illa dai suna da matsayi Allah na musu wahayi kuma haka Allah yake bambanta bayinsa kar ka yi mamakin kun tashi tare da mutum ya samu wani wanda baka samu ba to me ya dalilin ka kai ka isa ka ce shi bai bai wato bai isa bai samu wani matsayi a wajen Allah ba gaskiya bane Allah shi ne ke rarraba matsayinsa shi yasa zaka iya fadawa cikin matsala in kana kallon wannan ko da mutum ne irin ka Allah na iya bashi matsayi nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya an gane ko gashi nan annabawa kafirai suna cewa mali hadha rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yakunu aw takuna lahu jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira ga sunan dai akwai abubuwa da dama da suke faɗa ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق duk waɗannan abubuwa ne ka gani wato in mutum ya ce annabawa ba mutane bane sai ya ɗauki matsayin da ba nasu ba haka ji mutum ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutuwa bai mutu ba alhali ko ga ayatul qur'ani sun ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun sai ta maka a cikin kabarin sa ai raye shike duniya an kai mai salati ai abin nan yana mayarwa sai a ce a hatta da kafirai cikin kabari suna raye ko ba haka nan bane shuhada'u suna raye a cikin kabarin su amma wannan rayuwa barzakhiyya ce domin da ba haka bane da Allah bai dace ce ba wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada a to min ba'dihi ne in bai mutu ba ana zance ma ba za a yi aure matan sa mutum da mutu yana zance da ransa yana da kyau mutane su fahimci irin waɗannan akidodi Allah shi mu mai kyau ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي باكومي نكي بي با سي أبن دا أكي من وحي إلا ما يوحى يوحى في إليني واند أنكي بناء شر المفعول أنغاني كو على ما لم يسمي فاعله كو على ما لم يسمى fa'iluhu duk ana faɗa wato abinda ba a kawo fa'ilinsa ba to dole sai an nemo fa'ilin nan don saboda ya fito ƙarara wane ne ya yi wahayin an gane ko muna iya cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya yi wahayi wane ne ya yi wahayin muna iya cewa mala'ika jibrilu shi ne ya wahayi da izinin Allah an gane ko tunda ya ce wan najmi idza hawa ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى kaga jibrilu an ka ce yayi wahayi ko ba ka ba shi ko Allah ce shi ne yake yin wahayi inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhi to kaga za a yi a a jibrilu ya zo da wahayin ne ba nashi bane daga wajen Allah shi yasa zaka fahimci innahu la qawlu rasulin karimin la qawlu zantera na rasulin manzo karimin muta'in samma amin jibrilu kuma shi da ba rasulu ba a to zaka fahimci cewa in an ce zance ne na manzo wanda an ka turo da shi magana ba tashi bace ta Allah ce ku fahimci wannan da kyau fa saboda wallahi akidodin da akwai wannan zamanin sai mun ga matsaloli da dama amma dole mu wato karatu mai zaman to wayayyen karatu kana kallon nassi ba wai kana kallon lafazi kawai ka wuce ba a ka kalli istinbatin matsalolin da za a fuskanto ka da su domin shi yasa kuke ganin yanzu an samu wani mustashrik yake cewa qur'ani kala daban-daban ne akwai qur'ani na Allah akwai qur'ani wanda a cikin lauhul mahfuz akwai qur'anin jibrilu akwai qur'anin muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda waɗannan intiqalat da an ka samu to kaga wannan banna ce suke son su kawo to in ba mu fahimci wannan ba mun ka zo mun kai jam'in waɗannan ayoyi kaga sai a samu matsala Allah ya mana mai kyau to wannan aya tana dauke da hukunci hukunci mai yawa na kusan lokaci ban sani ko na bamu dama ba amma daga ciki waɗanda ake kira wato da raddi ne ga kafirai ne na farko saboda manzo ya nuna in attabi'u illa ma yuha ilayya kenan ni ina bin abin da Allah min wahayi ba zan bi abin da son ran wani yake so ba na biyu akwai raddi ga alqur'aniyun masu cewa a to ai manzo ya ce in attabi'u illa ma yuha ilayya to annabi an yi mai wahayin buhari an yi mai wahayin muslim an yi mai wahayin tirmidhi an yi mai wahayin ibnu majah ai sai bayan ya mutu na aka rubuta su shi ya kasa gane cewa a'a abinda an kai masa wahayi yayi a aikace shine aka rubuta ina fata an fahimce ni shi mai tirmizi ba cewa ya ku zo ku ga yadda ni sallah ba cewa ya ku zo ku ga yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ba sai ka ce tirmizi ba shi na kokarin shi turmuza mutane cikin wuta ina fata kun fahimta saboda kun san akwai ta'addanci waɗannan mutane kenan ma yuha ilaihi kinnan an yi masa wahayi an ce yi ya aikata shi kenan magana ta kare ina fata an fahimce ni yanzu misalin da nake so in baku don ku gane Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yaki ko bai ce yaki ba ya ce mai yaki ko faqatil fi sabilillah to yanzu sai aka ruwaito ga yadda yayin yaki to kaga shi qur'ani bai zo ya ce manzo yayi kaza ba ya zo yayi kaza a waɗanda suka rayu da shi suka ce ga yadda yayi ga yadda yayi ga yadda yayi kenan ba ka zo ka ce ma wato wannan yakin wato tafasir kin shi ba su daga cikin alqur'ani a ko da ba su zo ba amma an faɗa mai yayi aikace a gani to sai ni kuma amma saboda shubuhohi abubuwan suna da yawa na biyu wannan aya tana ɗauke da raddi kuma ga 'yan shi'a domin manzo ya ce in attabi'u illa ma yuha ilayya sai abin da an kai mini wahayi to da ko manzo ya mutu addini ya tsaya ko ba haka ba tunda ba a yi wahayi ga wani in ba manzo sallallahu alaihi wasallam ba sai Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin ku tun manzo yana raye to sai bayan manzon nan ya mutu sai suka kirkiro a imma guda goma sha biyu suka ce su ma ana musu wahayi an gane ko koda ba su ce wahayi karar ba sai suka ce Allah na ba su wani abu ta hanyar sanin shi wanda bai bar masanan al'umma ba addini ya ci gaba kaga wannan raddi ne gare su karara in attabi'u illa ma yuha ilayya mu ma la nattabi'u illa ma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba za mu bi abinda an ka kama wani imam ba bayan shekara 360 wani mutum ya zo ya ce mu da an yi masa wahayi zai zo ya abin ga in attabi'u illa ma yuha ilayya akwai raddi ga ɗan ahmadiyya har yanzu an gane ko domin ayat tana ɗauke da raddi mai yawa wato ɗan ahmadiyya sun zo sun ce an yi ma gulam ahmad wahayi ko ma wani wane ne ma ce an yi masa wahayi kaga wanda aya ta karitar da shi domin shi manzon nan ba komai yake bi sai abin da aka yi masa wahayi an gane ko to kuma da da ya mutu Allah ce kafin ya mutu al yawma akmaltu lakum dinakum to kai ko wanga mirza gulam ahmad dan kasar indiya ka zo ka ce an yi maka wahayi kaga wannan kuma aya raddi ce gare su karara sannan kuma wannan aya tana raddi ga ‘yan bidi'a waɗanda suke son su kirkiro wani abu su sa cikin addini wanda babu shi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam domin manzon kanshi ba a ce ya kirkira ba shi kanshi an ka ce ya bi sun ma auhaina ilaika an ittabi millata ibrahima hanifa an ce ya koyi da annabi ibrahima shi ma annabi ibrahima ba shi ne ya kirkiro ba wa id yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana arina ka nuna muna ashe ba su ne za su kirkira ba da an kace an tabi millata ibrahima hanifa kun fahimci wannan da kyau dan haka raddi ne gare su a cikin wannan aya sai waɗansu suka zo suka ce ai babu ijtihadi an gane ko shin ya halatta manzo yayi ijtihadi kafin wahayi ya sauka ko bai halatta ba wadansu suka ce bai halatta manzo yayi ijtihadi ba domin ya ce in attabi'u illa ma yuha ilayya to kaga manzo shi ijtihadi bai dace ba wadansu malamai suka ce a'a manzo yana ijtihadi sai dai ba cikin al'amarin da hukunci bane al'amura ne da bisa hukunci ba yana iya yin wani abu ko ko in ba yayi ijtihadin bai dace da abin da Allah yake so ba to za a sabkar da wahayi sai ya daidaitar da shi قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير sai an kasar da hukunci alladhina yuzahiruna minkum kaga nan bai da hukunci amma yayi ijtihadi a lokacin da aka kama asara badr an gane ko mutane da aka kama a yakin badr sai Allah ce ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra kaga da bai ijtihadin ba ga ko hukunci bai sabka ba عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين زي اجتهادي كوكما مخالفة الأولى أو جمع سمع لمي سي زمنتو واتو إن أتبع إلا ما يوحى إلي واتو تنا نون بينكم يسأل ذاك مش وحي وان دي اجتهادي إن بعد دي وحي يسبك يجار يندغ أي إن أتبع إلا ما يوحى إلي مهوتا كما مهوتا wallahi akwai kadiyo da dama amma dole sai mun tabo su daga cikin su sannan kuma shin ya halatta sahabbai su yi ijtihadi zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda shina da rai ga nasti za a yi ijtihadi aka ce awo za a yi ijtihadi ko da manzo shina da rai ga abubuwan da suka bukatar ijtihadi wata rana hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ganin hadisi ne na Ibn Umar la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani quraidah kad ɗaya daga cikin ku ya sallah sai cikin bani Quraiba ma'ana yaje can wajen su yaki Yahuda ne da suka zauna a Madina wannan kuma ya faru ne hijira tana da shekara biyar shekara biyar bayan hijira a cikin watan Shawwal to sai waɗansu suka ce a to an ce kan mu yi sallah cikin bani Quraiba kenan ya kamata in lokacin sallah yayi mu yi sallah akan hanya gaugawa manzo yake so mu yi waɗansu suka ce a ya kamata mu yi kokari mu je can ko da lokacin sallah bai wuce sai suka yi sabani da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya ce musu babu matsala kowanne daga cikin ku ya daidai to wannan malamai suka ce ya halatta a yi ijtihaji cikin shari'a ko da manzo na da rai don sun yi bai ce musu don kun kai ijtihaji ba abu na biyu wannan ke nuna cewa sabani a musulunci akwai shi ana iya samun sabanin fahimta amma a mutunta juna ba a aibanta juna ba kuma a kawo dalilai kan ai zagi zagi da mahaukata da waɗanda ba su da hankali da masu hankali kowa ya iya zagi cin mutunci zagin iyayen waɗansu kowa ya iya shi amma dalili da hujja ake bukata kakka zagi mutum kakka ma damu da shi amma ka bashi hujja in ya karba gare shi in bai karba ba baka da wuta baka da aljanna kai ma neman sanye kake magana ta kari mun gane wannan da kyau ko to dan haka dai wannan malamai suka ce ya halatta mutum yayi wato ana iya ijtihadi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ana iya samun sabani sai a je a nemi dalilai yana yiwa kowa ya kusa ga gaskiya ya same ta ko ko waɗansu ba su samu gaskiya ba kenan wani lokaci ana iya a samu saɓani wanga ya samu daidai wanga ya samu mafi daidai kamar yadda su sahabbai suka yi saɓani ba a ce kowane rikicin su ya kuskure ba wani lokaci kuma ana iya a samu saɓani wani yayi kuskure wani yayi daidai amma dai duk da haka sai a je a nemi nasoshi da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani a neme su a samu abin nan in attabi'u illa ma yuha ilayya wannan ita ce qadiya ta karshe da mu taba kan wannan aya shine wato zahiriyya akwai wata mazhaba daga cikin mazhabobi na fiqhul islami da ake kira mazhabu zahiriyya zahiriyya sune waɗanda suke aiki da al-zahir abinda nassi ya zo da shi shi kaɗai za a aiki da shi zancen a ce an fahimci wani abu cikin nassi ba su yarda da shi ba to wannan mazhaba musamman yanzu ɗaliban ilmi da suke bincike a jami'o'i waɗanda suke busu karanci wato sun karanci janibi wani guda busu karanci wani janibi ba to suna da matsaloli a cikin wannan domin suna kokarin fitar da hukumce hukumcen da basu dace da shari'a ta addinin musulunci ba to wannan zai sa dole dole sai mun dan tabo wannan mazhaba mun kawo hujjojin su da dalilan su ko mu kawo misallai mu kawo irin raddin da malamai suka yi musu suka bi jirgin wannan domin zaka ga ɗalibai sun tasirantu da shi mazhaba da zahiriya mazhaba ce wadda ta wato tana da ƙarfi ne a ƙasar Andalus. Ƙasar Andalus ita ce Spain yanzu, an gane ko? Shugabanta shine Dawudu Zahiri, wanda kuma ya shahara a cikinta shine Ibn Hazm. Domin Ibn Hazm ba shi ne ya aza wannan mazhaba ba, Dawudu Zahiri shi ne tabbatar da ita, shi ne ya kirkiro ta. To amma shi Ibn Hazm shi ya shahara da ita, domin shi ya yi ma mazhaba aiki, ya yi littattafai da dama, ya rubuta littafi Al-Muhalla bil Asari, an gane ko? Littafi ne wanda shi ne babban umda ta 'yan zahiriya to ɗalibai suna yawan itilaya ko wani littattafan sai kaji sun zo maka da maganganu suna cewa ibnu hazm al-andalusi yana kafa hujja da abin da ya gani zahiri shi yake aiki da shi yake cewa alam ta'lamu anni zahiriyun wa inni ala ma bada hatta yaquma dalilu alam ta buku san cewa ba anni zahiriyun ni cewa mutune ne mai aiki da zahirin lafazi ban yarda da abin da bai zo ba wa inni alama bada hatta ya qumu dalilu ina na akan kawai lafuzza sai dalili ya bayyana to wannan mazhaba tana da hadari ga ɗaliban ilimi musamman in ka diba cikin abin nan bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al-andalusi ya kawo mazhabar zahiriya a ciki to irin wannan za ku samu waɗansu za ku ga sun zagi malaman fiqh shi ibnu hazm zaka ga da malik da imam shafi'i da abu hanifa da ahmad bin hanbal yana kai musu hari da dama lokuta da dama to waɗansu ɗalibai da sun ka tasirantu da shi sai ka iske wannan tabi'a ita ce suke ɗauka waɗansu kuma sai ka iske su ko sun rena malaman hadisi a'a kowanne da wurinsa shi hadisi dole ne a yi bincike a gane maganar manzo ya faɗe ta don a yi aiki da ita a matsayinta na shari'a shi ko fiqh za a kalli dilala da lafazi in ya tabbata sai a yi aiki da ita an gane ko waɗanda suke zagin malaman hadisi kun ji imamu zamakshari da ya ce shi bai yin wata mazhaba bai kaza to da ya zo wajen malaman hadisi sai ya ce wa in kuntu wa in qultu min ahli alhadisi wa hizbihi qalu taysun laysa yadri wa yafhamu yace in nace ni bayan ya faɗi malikiya da shafi'iyya babu lokaci da sauran mazahib sai ce wa in kuntu min ahli alhadisi in nace ni ina daga cikin mutanen hadisi wa min wato min ahli alhadisi wa hizbihi da mutanensa qalu zai sa sai mutane su ce da ni taisun bunsuru kun san bunsuru yana da gemu ko laisa yadri wa yafham bai ganewa to shi yasa suke kiran malaman hadisi ba su da ilmi wannan akida in mutum ya dauke ta yana cikin matsala an gane ko har wasu wani ke cewa yud'auna ahlul hadisi ana kiran su mutanen hadisi wa hahum la yakaduna yafqahuna hadisa su ko ba su gane hadisin wai ma'ana dai su ana kiran su kawai wani ma daga cikin su da ya tashi sai ce zawamilu lil akhbari la ilma indahum zawamil jam'i ne na zamila an gane da zayun ne shine mangala ko abin da ake daukar kaya a cikin azama jaki ko dabba yace to zawamilu jam'i ne na zamila an gane ko fawail jam'i ne na fa'il sun dauko wato labarai wai abin da suke sun haddace hadisai sun haddace hadisai sun haddace hadisai amma la ilma indahum ba su da ilmi wai abin da yake so ya ce malaman hadisi ba su da fahimta a'a ba duk malamin hadisi bane bai da fahimta an gane ko wani ya hada hadisan amma bai tsaya wajen hukunce hukunce ba duk da yake ibn al-jawzi a cikin littafin sa talbisu iblis ya kawo cewa wato shaitan yana zama mutane daban-daban ya kawo malaman qira'at da na hadisi da yazo wajen malaman hadisi sai ce zaka ga mutum ya hadace hadisai amma bai iya dauka hukunci a cikin su to wannan shi ma bai dace ba an gane ko to amma kuma ba don malamin hadisi bane abba iya istinbati ba sai yace la ilma indahum yujiduha bai iya dauka ilimi yujiduha ma'ana yace illa ka ilmin aba'ir irin yadda yake gane hadisai illa ka ilmin aba'ir sai ilmin nan na al-aba'ir wato jam'i na al-ba'ir shine wato raqumi an dora masa kaya la amruka ma yadri al-matiyu idza gada al-matiyu raqumi bai sani ba ko taguwa ko abin hawa bai sani ba idza ma gada bi ahmalihi in yayi tafiya bi ahmalihi da kayan da yake dauke da su al-himlu ko auraha ma fil ghara'iri kenan bai san abin da auraha ko yayi tafiyar safe ko ta dare bai sani ba ma fil ghara'ir abin da ke cikin al ghara'ir al ghara'ir jam'i ne na al ghirara mu nan da Hausa muna cewa al gharara akwai rubutu da ake cewa buhun al gharara ko to al ghirara ne da larabci to muka sai mu ce al gharara abin da ake sanya kaya a ciki wai raƙumi bai san kayan da yake dauke da su ba ina fata an fahimce ni wai malaman hadisi zagin da ake musu sun haddace hadisai ko ko sun iya bincike kansu amma ba su iya istinbatin hukunci ba wannan akida in mutum dauke ta zai halaka zagin waɗanda suka yi ma wato abin nan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiki bai dace ba malaman fiqh suna da wurin su in kuka dibi Imam Malik shi da muwatta muwatta kuma ai asar ne sannan kuma Malik yana da fiqh ina fata an fahimce ni kenan ba wato in mutum na so ya zama to faqihi cikakke ya san hadisi ya inganta sannan ya zo kuma ya gane abin da mas'alar yake son ya fitar da ita amma in hadisi kawai ka sani to zaka iya gane wannan ya inganta wannan bai inganta ba amma wajen hukunci tana yiwa in baka san hukumce hukumce ba da ka'idodi sai a barka shi ko fiqhu in babu hadisi da dalilai cikin banna za a fada domin zaka kafa hujja da hadisi da yake da ifi ne kaga nan za a samu matsala wani daga cikin yan uwa yake bani labari wani malami ne wanda mun yi karatu da da shi a kasar Libya yayi doktora a cikin alqanun da shari'a islamiyya yace wata rana ya shiga nan cikin kasuwa nan wadata to da ya shiga cikin wannan kasuwa wadata sai yana tsaye na son ya sai littafi sai wani malami sai ya zo sai ce wai littafi littafin fiqhu nake so sai aka ce amma ba kowane ba sai aka ce wanne kake so sai ya ce littafi na fiqhu mai hujja da dalili wanda in an karanta mas'ala za a kawo aya za a kawo hadisi sai ce aka ce lafiya yace ka san wasu shaggun yara akwai wai yanzu da ka ba su dalilin fiqhu sai ce maka wai ina aya ina hadisi shaggun yara to in ya laifin yaro ya ce ka bashi aya ko hadisi ina fata an bince ni ka karanta bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid sai kaga yadda malamai suke kafa hujja a ce maka wane ya ce kaza ga hujjarsa wane ya ce kaza ga hujjarsa kilan wannan zai sa ɗalibin ilimi ya rage taurin kai amma a zamna haka nan lamarin nan ba zai yi kyau ba dole za sai an nemi aya da hadisi da cizo ko kuma istinbati wanda ya koma zuwa ga aya da hadisi wannan shine hakikanin gaskiya don imamu malik da ya muwatta hadisai ne ya take da asar don ya nuna maka cewa ba a yin addini da son rai ba zamna na ya kawai rubuta abin da yake so ba Allah ya gane da mu ana fara nuna mini lokaci kuma yanzu na mazhabar zahiriya almuhimmu dai babban abin da sun ka shara da shi shine cewa suna hana kiyasi su bu su yarda da kiyasi ba kuma lafazi sai abin da yazo shi yasa ibnu hazm a cikin suratul talaq ya samu matsala da yazo sai aka yace iddan mata sai an yi shakka an ce to meye dalili sai Allah ya ce wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna yace in irtabtum Allah ce in kun yi shakka to dan haka sai a tambayi ibnu hazm to kace in an yi shakka to idan ba a yi shakka ba to menene hukuncin iddasu wai saboda bin zahiri wa idza kunta fihim fa aqamta lahum salata in kana cikin su to yanzu in manzo bai tare da mu ita salatul khawf ita ma a aje ta wala tukrihu fatayatikum ala albigha'i in aradna tahassunan litabtagu arad alhayat ad-dunya kada a tilastar da fatayatikum ala albigha jawari kenan nan wato fatayat ba ƴaƴa mata ake musu ba naka inda ka haifa wato abin nan wato abin nan koyangu ko kuma abin da suke karkashin ka to su ko in wato wala tukrihu fa yatikum alal bigha'i in aradna tahassuna ha in suna son su kare kansu amma in ba su son su kare kansu ana iya asasu su jina Allah ya halatar da wannan wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna ar-rabiba agola in tana cikin gidan babanta wato in tana cikin gidan wanda ya haifi wanda aure mahaifiyarta in dai tana ciki allati fi hujurikum wanda take cikin gidan to in ba ta cikin gidan ya halatta mutum ya aure ta wannan duk ba su ne nasu yake son ya kawo ba wa man yad'u ma Allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi duk wanda ya ambaci ko ya hada wani da Allah an gane addu'a nan al-ibada tunda roko ne na addu'a la burhana lahu bihi Allah ce bai da hujja ah to la akwai wanda zai yi shirka da Allah kuma ya zama to yana da hujja To don haka kallon lafazi shi kaɗai ka ce ka zan malami akwai hatsari. Karanta hadisi baka san sharha ba, baka san dalilin wurudul hadisi ba, baka karanta sharhukan malamai ba, baka yi sharhin malamai ba. Kawai ka ɗauki hadisi ka ce a hadisi ya tabbata cikin sahihul Bukhari daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce da maza da mata suna arwalla cikin wuri guda kenan ya kamata irin waɗannan gayu suke so a kawo. Suka ce a to kaji ya kamata an ce an ce sahabbai sun yi da mata da maza ya tawadda'una fi ina'in wahid. abinda ake nufi mata suna can suna alwalla cikin nasu su ko maza suna alwalla da nasu wannan ya nuna kamar ana iya yin alwalla tare a cikin wato babban ƙwarya ko abin da ya kama da haka amma kana nufin wai fi ina in wahid a kawo maza da mata su yi alwalla lokaci guda shi ne a shari'a ta sun ce waɗannan maɓannatan suna saka irin waɗannan matsaloli to wallahi dole sai mun yi hasara don in ka ɗauki irin mazhaba ta ibnu hazm zaka iska wasu matsaloli kamar hadisin nan da yake cewa la budda an yanzura ilaiha in mutum na son aure mace sai ya kalle ta a mazhaba ta zahiriya sai macen nan ta tuɓe gaba ɗaya ka dube ta to yanzu wani sai ka wani ya zo ce a to ai mu mazhabar zahiriya kamata mu da domin ai tana yiwa akwai wani abu da can ɓoye wanda baka gane shi ba hey wannan shi ne addinin musulunci ko kuma ibn hazm ya ce al ma'azif hadisin da ya haramta jin waka an gane ko wake halatta ne an gane ko hadisin bai inganta ba don haka sauraron music ko music wannan babu matsala har ka ga wato ɗaya daga cikin limamman haramin makka kilbani ya ba da wannan fatawa yake cewa wai ya halatta mutum ya saurari music yanzu kuma gwamnatin saudiya saboda tana son kanna kaga an ɗauki shi daga cikin manya manyan malaman saudiya irin wannan mazhaba tana da tasiri shi yasa sai ka ji mutum ya ce babu zakka kuɗi saboda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu sefa babu kaza babu kaza tan wancan lokaci kuɗin suka aiki su daban wannan mazhaba ce ta zahiriya su ɗan kiyasin ne abin da shike ya bayyana zahiri tunda ba a aiki da sefa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan dola ba ta da zakka ne ba ta da zakka wannan mazhaba ce ta su ina fatan kun fahimce ni to dan haka sai mun yi hatara da wannan mazhaba sati mai zuwa za mu dan tako nassoshinsu da hujjojinsu da dalilansu da abin da suka kawo da irin rajin da malamai suka musu da irin yadda kuma za a gane su dan ya kamata mu dakanta sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu rai abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh